أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم muna talata takwas ga watan sha'aban a cikin watanni na addinin musulunci idan ka ɗauko al-muharram safar rabi'inil awwal rabi'inil sani juma dal'ula juma dal'akhira rajab sai ka zo sha'aban watan takwas a cikin watanni na addinin musulunci kuma yau takwas da shi shekara 1443 hijira ko mu ce ƙaura ta farin jikada sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga maka zawa madina shekara 1443 wanda ya da takwas ga watan uku takwas ga watan uku shekara 2022 miladiya Allah wanda sai ya so ake fa'alu lima yurid ya sake mayar da mu wannan majalisi wanda muke gabatar da darasinmu a cikin wannan littafi namu mai sunan usulul iman fi dau'il kitabi wa sunna na ashek Dr. Saleh bin Abdulaziz bin Ali Sheikh. Muna fatan Allah, mahalicina mahalicinka, mai sarrafa bayansa inda ya ga dama, ya jagorance mu cikin abin da za mu faɗa, mu samu dacen littafin Allah al-Qur'ani. mu samu dacin sunna ingantatta ta manzo sallallahu alaihi wasallam tuntuban harshe Allah ka tsare karancin ilimi abinda mu gane mana addini Allah ganar da mu ganarwa ta magabata fahimta fahimta irin ta magabata kuma Allah ka sanya mana ikhlasi Allah ka sa muna yi dan kai fadakarwa da tunatarwa musa ka'idar wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin bisa ga'idar fazakir innama anta muzakkir bisa ga'idar balligu anni wa Allah kai ne Allah Allah ka sa muna gidan kai yi da ba dan kai ba Allah ka tsare mu daliban mu duk inda suke cikin duniya Allah ka tsare su ka tsare mu gabaki daya makarantun mu na addinin musulunci Allah subhanahu wataala ka tsare su ka tsare mana makarantun mu da malaman mu yaranmu 'yan mata waɗanda ba su da mazajen aure Allah ka aurar da su ga mazajen ƙwarai zawarawanmu Allah ka aurar da su ga mazajen ƙwarai mu da muke da auren Allah ka zamanar da mu lafiya Allah ka ba mu abin da zan mu ci mu sha ta hanya kyaukyawa arma kike so an miki insha Allah yan kasuwanmu da ma'aikatanmu da yan kwadagonmu masu neman ilimi Muhammadiyar na boko masu karanta suwa da wa'azzuka da hudubobi Allah ka sanya albarka da alkhairi a cikin dukkan rayuwarmu Allah subhanahu wata'ala Nijar ƙasar mu ce Allah ka zama da mu lafiya Allah ka zama da mu lafiya Allah ka ba mu zama lafiya cikin ƙasashen mu Allah subhanahu wata'ala dukkan ƙasashen musulmi Allah ka zama da su lafiya Allah ka tsare mu da fitintunu na ƙarshen zamani Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ka ɗaukaka sunnan manzanka sallallahu alaihi wa alihi wasallam mabiya alqur'ani da sunna Allah subhanahu wataala ka tsare mu ka tsare mana imanin mu iyayen mu da kakannin mu da iyayen kakannin mu Allah ka hada mu cikin jannatul firdaus malamai wanda suna karantar da mu sun rasu Allah ka hada mu cikin jannatul firdaus masu rai da mu da su duka idan lokacin mu yayi Allah ka sa mu haɗu a cikin jannatul firdaus Allah subhanahu wataala marasa lafiya gida da gidan asibiti Allah ka ba mu lafiya akwai yan uwa tabbas suna tsaye bisa kan na'ura imma tele imma radio domin isar da sautin mu zuwa ga al'umma da waɗansu daga cikin yan uwa suna ba mu dukiyarsu domin mu kawo mu zuba a cikin gidan wannan radio da mu da yan uwa da suke tsaye akan na'ura da masu ba dukiyarsu da sauran yan uwa waɗanda suke lokaci idan yayi na sauraron darussukan mu sukan ba da lokacinsu awarsu ɗaya minti hamsin wani gan minti hamsin da biyar zuwa awa ɗaya Allah ka sa mu yi tarayya a cikin lada Allah subhanahu wata'ala ka agaza mana ‘yan uwa musulmi kai tsaye za mu shiga cikin wannan littafi namu mai suna usulul iman fi dau'il kitabi wa sunna na babban malaminmu a sheik doktor salih bin abdulaziz bin ali sheikh a sati da ya gabata masu binmu a cikin wannan darasi ‘yan uwa musulmi muna cikin nau'i'ika na ibara na ibada ba da bismillahir rahmanir rahim min anwa'il ibada ar-ragaba war-rahaba wal-khushu muna cikin waɗannan darussuka na irirrika na bautar Allah subhanahu wa ta'ala. Domin ibada kala-kala ce ko iri-irin ibada daban-daban ne. To muna cikin wannan darasi ne na anwa'il ibada lokaci yayi mun tahi mun kai can baya dai malam ya maka ta'arifin ibada a shari'a wa shari'an in a shari'a idan an ce maka ibadan nan da ake magana a kanta domin masu bin littafin ɗalibai masu sauraronmu suna binmu ne a cikin wato darasinmu na wannan littafi muna cikin nau'i'ika na ibada to don mu ƙara janyo hankalinka ka san me kake saurare me kake so ka fahimta domin bayan ji ji na fahimta saurare saurare na fahimta idan mai gani ne ya ji ya gani gani na fahimta saurare na fahimta ƙarƙashin fahimta ta magabata to a can baya malam ya maka ta'arifin ibada a shari'a yake cewa wahismun jami'un ko wahiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali az-zahira wal batina mana ya maka ta'arifin ta a shari'a ta musulunci a gurin islahin malamai na shari'a abinda ake ce ma al-ibada yan uwa musulmi wannan ibada ita ce guda abu ɗaiɗai wanda Allah ya halicce mu don ita. Ita ce abu guda ɗaya ɗayan da Allah ya halicce mu don shi, ita ce ibada. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizikin wa ma uridu an yud'imun inna Allah huwa razzaqu zul quwwatil matin Allah ya halicci mutum da aljani don su bauta mushi ai bauta shi yuwahidun don su kaɗe ta Allah wannan littafi namu daman yana karantar da mu gyaran aƙida aƙida ka ta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallama ka gyara ta zamanto babu ƙura a cikinta e babu shirka a cikinta ka kaɗe ta Allah liya'budun ali wahidun dan su kade ta Allah a cikin bota cikin tauhidul uluhiyya cikin tauhidul rububiyya cikin tauhidul asma'i wa sifat duk ya zamanto ka kade ta Allah to ibadan nan ba tabbatuwa sai mutum ya kade ta Allah a cikin ta tsantsa ya zamanto ba wanda yake bauta ma sai Allah ba wanda yake neman agajin shi da tallabinsa irin agajin da ba mai iya bada shi irin tallabin da ba mu iya bada shi sai Allah subhanahu wataala mahalicci na mahalicinki wanda ya baki kariya a lokacin da ke cikin dugon maniyi a cikin cikin mahaifa kwana arba'in Allah ya juya shi ya zama gudan jini kwana arba'in Allah ya juya shi ya maida shi gudan tsoka aka baki kariya da tsaro har kika fito cikin duniya to Allah nan ka kaɗe tashi a cikin bota to botan nan ita ce dukka abinda Allah yake so ya yarda da shi na daga faɗa ne ko aiki aikin nan na zahiri ne ko wanda ake yin shi a ɓoye ne na hili ne aikin nan ko wanda ake yi a ɓoye ne ya zamanto Allah yana son shi kuma ya yarda da shi da Allah ya ce alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarrabe ku ahsanu amala ai aswabuhu wa akhlusu kyaukyawan aiki wanda ya kyaukyawan aikin ya kade ta Allah ya ikhlasi kuma aikin shi ya dace da sunna ya dace da mutaba'a ya dace da wato karanta su manzo sallallahu alaihi wasallam to ibadan nan ita ce dukkan sunan da Allah yake so yar da shi daga faɗa da aiki aikin na zahiri ne ko na baɗi ne muna cikin nau'ika na ibada darasinmu na goma sha hudu yau za mu tashi daga cikin nau'ikan ibada mala ya shawo minha daga ita cikin nau'i'ikan na ibada al'isti'anati akwai neman taimako neman taimako a taimake ka a kawo maka taimako ibada ne to mine da ake ce ma al'isti'ana kin nan in baka san shi ba neman taimakon mala ya ce wahiyar ɗalabul auni minan lahi mutum ya nemi taimakon Allah ‘yan uwa musulmi ki nemi taimakon Allah duk halin da kika shiga na rayuwa na rashin lahiya na talauci na ƙaƙa na kayi na tsanani to ki nemi taimakon Allah isti'ana taimakon Allah uwa musulma domin ki tabbatar da tauhidinki ka tabbatar da ka nemi taimakon Allah dan uwa duk halin da ka shiga tattalin arzikinka ya tawaya nemi Allah ya taimake ka eh kana cikin aiki an kore ka nemi taimakon Allah ya taimake ka sai ka maka tallabi da agaji ya canza maka mafi alkhairi rashin lafiya nemi taimakon Allah kakki nemi taimakon masasau ko jangare ko uwar dawa ko kije gurin ɗan ina da kare to abinda ake ce ma al'isti'anatin nan ko al'isti'anatu wahiyya ɗalabul auni minan life neman agajin Allah neman taimakon Allah fi ta haƙiƙin umur din a cikin tabbatar da haƙiƙanin al'amurra na addini domin rayuwar duk dukkan mutum musulmi ibada ce to ka nemi taimakon Allah a cikin tabbatar da dukkan al'amari na addini wa duniya kuma da duniya da namarin duniyarka rayuwarka ta duniya ka nemi taimakon Allah ɗan uwa ai ɗan adam yau zan zo in ce wani taimakanni irin taimakon da kai kake bada shi ɗan adam kana iya yi masu tabbatar da lahiya ba na kudin sai ordonance eh halo kwana biyu ɗana bashi da lafiya yana gidan asibiti an yi ordonance ba na kudi ka ba ni kwana ɗaya biyu a gida na babu abinci kaga ɗan adam gashiya zai gashiya zai kullum ka zo ka nemi taimako kullum ka nemi taimako gashiya zai to ka nemi taimakon Allah a cikin tabbatar da al'amarinka na addininka da kuma duniyarka idan Allah ne Allah yana hushi da mutumin da baya roƙonsa wallahu fi auni al'ab ma kana al'abdu fi auni akhihi dan uwa kai kuma mai badawa mai bada taimakon wanda zaka iya yi naka naka kai taimakon Allah yana taimakon bawan shi mutukar bawan na taimakon dan uwansa kaka kai shi in ka bada sai ga Allah ya ba ya limka maka shi da wannan in ka yi shi khalisan lillah ka yi shi dan Allah dan neman yardar Allah kuma taimakon ka yi shi inda ya dace inda ya dace da alkur'ani da sunna ta tabbatar nan ne ake neman taimakon to malam yake ce maka shi neman taimako daga Allah a cikin tabbatar da haƙiƙanin al'amura na addini da duniya da kuma duniya qala Allah ta'ala faɗar Allah maɗaukacin sarki da ya ce a cikin suratul fatiha aya ta biyar ɗalibai ina barar wannan aya iyaka na abudu wa iyaka na sa'in bayan ta'awizi Allah subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yurid yake cewa iyaka na abudu wa iyaka na sta'id kai kaɗe muke bautawa kai kaɗe muke yin bauta don kai kai kaɗe kai ne abin bautarmu kai kaɗe muke bauta ma wa iyaka na sta'id kai kaɗe muke neman tallabinka da agajinka ɗan uwa musulmi kai kaɗai ne Allah za mu nemi taimakonka kuma ka taimake mu Allah irin taimakon da babu wani mai bada shi sai kai Allah subhanahu wa ta'ala kai kaɗa Allah amke neman taimakonka da agajinka ɗan uwa musulmi ahidina sirat al-mustaqim Allah ka shiryar da mu sirat hanya tafarki wanda yake mustaqim mustaqim wanda yake matabbaci ka shiryar da mu tafarki wanda yake matabbaci kai kaɗai muke neman taimakonka Allah kai kaɗai muke neman agajinka iyaka na abudu wa iyaka na sta'in Allah subhanahu wa ta'ala kai kaɗai muke bauta ma kai kaɗai muke neman taimakonka a cikin suratul fatiha wa ƙala alaihi salatu wassalam ai manzan rahama tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisin abdullahi ɗan abbas inda abdullahi dan abbas yake cewa kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman wata rana na kasance a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana a bayan kuturi an ce kuturi mutum yana saman doki kai kana bayan shi ko yana saman raƙumi kai kana bayan shi ko yana saman jaki kai kana bayan shi shine ya kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana faqala sai manzon rama alaihi salatu wassalam ya ce don ka gane wannan sahabi sahabi ne zarata kuma wanda suka ba da su suna 'yan ƙanƙana a fadar manzon rama alaihi salatu wassalam suna sun yi imani da manzo alaihi salatu wassalam sai ce ya gulam manzon Allah ce ya kai yaro gulam ya ce ya kai yaro karamin yaro in yi allimuka kalimatin don a karantar da mu zama da yara domin a rinka galgadinsu ana sanar da su waɗansu kalmomi masu tasiri a nan al'ada ta gudanya kakanninmu in mun zo muna zaune da su muna yara suna ce mana ba a ƙarya tun kana ɗan ƙarami mun iso a ce ba a ƙarya mai ƙarya ɗan wuta ne in bai tuwo ba kaga tun kana ƙarami sai a karantar da kai rashin ƙarya kakai ƙarya to amma zigibi yaranmu da girmanta a kai ta balaga ta kai banangu amma ta ruɗa maka wata ƙaryar ƙarshe in kai wasa in kawo saman ƙarye sai ka ji ka zakara ya baka sa a kabar gari kaga duk wannan tarbiyya ce anan shekara 40 ko 30 marta wuce anan da magana kakanni an zo ana hira da su jikokinsu suna kankana zauna tare da su ana ce kake yi ƙarya ƙarya ba ta da kyau Allah bai san mai ƙarya to kaga nan ana nuna maka zama da yara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai yaro inni uallimuka kalimatin yin sanan kai waɗansu kalmomi ihfazillah ya fasga ka kiyaye Allah Allah kiyaye ka kaga tauhidi ko ka kiyaye Allah ka kadaita Allah a cikin bota ka ji tsoron Allah ka kiyaye sabawa Allah ka kiyaye dokar Allah Allah sai ya kiyaye ka yan uwa musulmi kuna ga halin da muke ciki ayo kasashe da ka kasashe da yawa ana cikin tashin hankali ashe ya kamata mu bici kawunanmu shin muna kiyaye dokar Allah muna tsare dokar Allah abu na farko da al'umma yake wajibi a kanta ta tsare shine tauhidi a kiyayi hada Allah da wani mu kiyayi abu da zai jangolo mana hushin Allah mutane sun zama mushrikai ana shirka ana hada Allah da wani ana magumagu ana sirce-sirce mutum yana bakin cikin dan uwansa dan Allah ya dauke shi da arziki ko ya bashi ilimi ko ya bashi wani jagoranci yayi eh lalace shin kana tsammanin ka zama lafiya to wannan masu yin shirka masu sirce sirce sun zama lafiya domin walam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amr waɗanda suka yi imani na gaskiya babu shirka a ciki babu sihiri a ciki sun yarda da Allah shine macancancin abota mashi a ɗai sun yarda da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallama ba su cuɗa ba imaninsu da saɓan Allah ba su yi imaninsu ba da zalimci shi ne shirka domin zalimci babba shi a shirka ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim shirka zalimci ce babba to waɗanda suka yi imani ba su haɗa imanin da zalimci ba ulaika lahumul amanu su da suke da kwanciyar hankali su ne suke da zama lafiya ashe duk al'ummar da take zaman zama lafiya ta zamanto ta ji tsoron Allah ta kiyaye dokar Allah sun zamanto sun kade ta Allah a cikin tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma wa sifat ulaika lahumul amanu Allah ce wa'inda ba sa shirka ba sa hada Allah da wani ba sa saban Allah kusu da ba imanin su da saban Allah ba da zalunci ulaika lahumul amun sune masu zama lafiya ka zalunci wancan ka yaudar wancan eh yanzu yau zaman da ake ciki duniyar namu ta yanzu ba mu'amala tsakaninka da mutum ba kwama da za ka yi kai watan ku yi lahiya ku ƙare lahiya eh in za ka ji ya yaudare ka ko ya zalunce ka ko ya ha'ince ka alladina amanu wa lam yalbisu iman bi zulmin inji ala ulaika lahumul amr kai kaga ka yaudare shi ka zalimce shi ka cuce shi zaka kai labari zaka zauna lafiya dan uwa in kaga Allah ya kale ka ya kyale ka istidraji ne sanas tajrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna inna kaydi mati dan uwa radda Allah ya damke ka akan zalunci ba za ka yi labari ba yar uwarar da Allah ya damke ki akan zalunci biki tuba ba ki gyara ba zai ke labari ba to anan malam yake karantar da kai iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke bauta neman taimakonka sai wasiyar da manzarama alayhi salatu wassalam yake ma abdullahi dan abbas ala ƙara ya dare shi ce ya kai yaro zan sanar da kai waɗansu kalmomi ka kiyaye allah allah sai ya kiyaye ka ka kiyaye allah sai ka same shi nan gaba gare ka yana mai taimako ka idan za ka roƙi idan za ka yi roƙo to ka roƙi allah mahallin shahid wa izasta anta fasta in billah idan zaka nemi taimako ka nemi taimako wurin allah dan uwa shine mahallin sharkin mu ala to malam yana mana darasi ne akan al-isti'ana neman taimako yace katina wasiyar da manzon rama alayhi salatu wasalam yayi ga abdullahi dan abbas yayin da yake ce mishi wa izasta anta fasta'in billah idan zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah dan uwa idan Allah ya taimake ka yake kawo maka taimakonsa ka damu don wani bai taimake ka ba amma zai gari musulmi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallama don wani bai taimake ka ba ba za ka aka ba tun da kai kana tare da taimakon allah da agajin allah to in har za ka nemi taimako ɗan uwa ka nemi taimakon allah kuma wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja wa yarzuqu min haythu la yahtasib wa iza azamta fatawakkal ala allah ka nemi taimakon Allah ka nemi kariyar Allah ka nemi agajin Allah ka nemi tallabin Allah ka nemi taimakawa Allah in dai tauhidinka ya kai tabbas ka tabbatar da neman taimako a wurin Allah a cikin sha'anin addininka da duniyarka dan uwa musulmi to tabbas kana tare da taimakon Allah sai ya ce mashi walam annal ummata ka yi sani ya kai dan abbas da a ce al'umma da wista ma'at ala an yanfa uka bisheyi za su taru su ce za su amfane ka da wani abu su taru al'umma gabaki ɗayansu su yi cincirindo su ce su suna iya hudaka daga cikin talauci suna iya taimaka maka da kaza don ka zama kaza sun mance da Allah to da a ce al'umma nan za su haɗu a wasa su amfane ka da wani abu ɗan wani abin da Allah ya ba su inda su iya maka lam yanfa'uka illa bi shay manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su iya amfane ka ba sai da ɗan wani abu ɗan kaɗan bi shay'in da wani abu ɗan kaɗan yar ka zaba hullahu laka wanda Allah ya rubuta shi a gare ka daman zaka samu zai biyo ta hannun wani ta hannun wani har ya zo gare ka wannan Allah daman ya rubuta shi ne haka wannan sunnar Allah ce abuna kaza yau zan samu jika biyar ko jika goma zai biyo ta hannun wani ta hannun wani ta hannun wani har ya zo gare ni to na ma Allah ya rubuta shi haka mai kawo tallabin da agajin mai sawa a bada shi ne Allah idan Allah bai nuhata ba a yau maraicen yau ko ranar yau za ka taimake da jika biyar in Allah bai nuhata ba kai saka taimake da ita ba sai ka zo za ka yi shi ɗin ya raya maka ya ce ai yare na ka ai kallon hadarin kaji yake maka ko ko eh ko tare na ki ai baka kayan da yake sawa takalin ma da yake sa na jika 20 ne hulan ma da yake sa ta sha biyar ce ya zaka ka taimake shi kaga shedan ya ci nasara kai sai ga ya kasa to bi sai ya taimake ka ba sai dai da abin da Allah ya rubuta shi a gare ka wala wajtama'u ala an yadurruka bi shay'in da su a ce walcin al'umma za su haɗu su yi taron dangi su haɗu a zamana a yi mitin don a ce a cutar da wani a nakasawa ne a karyawa ne a yi ƙoƙarin sai an cirewa ne ga suna nan a haɗu a haɗa kai kai ɗaya a yi taron dangi an wance kana tare da taimakon Allah mai kariya ka Allah ne mai taimaka maka Allah ne da ina kake samun abincinka daga Allah Allah yake rubutawa ta hanyar wani ta hanyar wani sababi ko ta hanyar sani a kaza ya zo gare ka to da za su haɗa su cuce ka da wani abu lam yadurruka illa bi shay'in bas isa ba ce ka da wani abu ba ada katabahu Allah alayka sai abinda Allah ya rubuta shi akan ka ya farallanta shi akan ka wannan abin zai same ka a dalilin neman taimakonka sai abin ya zo ya same ka na cutarwa ya zama to ɗan kaɗan ne ɗan tuntuɓe ne za ka yi shi kenan bakin cutar kenan ko kuma bakin su dai su ce ka da baki kuma ba su suke sawa ba Allah ya rubuta abin da suke faɗa na cutarwar Allah shi zai sa mala'ika ya rubuta idan laihinka ne to za su haɗu su cuce ka da wani abu ba sa iya cutar ka da wani abu sai da abin da Allah ya rubuta shi a gare ka ƙarka taba hullahu laka haƙiƙan abinda Allah ya rubuta shi kai alaika akan ka rufi'atil aqlam ai an dauke alqalma waje fata takarrun sun bushe rawahu tirmidhi wannan hadisi imam tirmidhi ya hutar da shi muna cikin irrika na ibada yanzu mun ji irrika na al-isti'ana ita ma tana daga cikin nau'ika na ibada wanda ake neman taimako a wurin Allah a tabbatar da shi a cikin sha'anin addininka da kuma duniyarka yanzu kuma za mu je nau'i na goma sha biyu wa mina al'isti'aza neman tsari ita ma ibada ce idan ka kije kirinka neman wancan mai kabarin ka tsare ni ya shehu wane ne tsare ni eh mota ta darka ko daga tudun post ya danna burki babu ya shawa babu a gurguje karin kawa ne ya doguwa tsare mu ya eh to al-isti'aza neman tsari shi ma ibada ne in an ce ibada kuwa abin bar shi ake zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah shi ake ma ibada. Wahiyar ɗalabul i'azati shi ne neman tsari wal himayati da kariya minal makaruhi na daga abin ƙi. Mota ta gangaro ga Trumpos tana tsinkayar mutane can ko tana tsinkayar wani foto na wuta za ta kai mata kari wato bugo himaya wa zaka nemi kariye shi anan Allah wa zai kare ka anan take inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah Allah ka tsare mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to abin da ake ce ma wato neman tsari shine neman tsari da kariya daga abin ki qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa dan ka gane neman tsari a wurin Allah ake nema shi ma ibada ce mai zaman kanta in ka sake kai nemi tsarin wani ba tsarin Allah ba dan uwa ka haɗi ka koma faɗar Allah subhanahu wata'ala ƴan uwa ɗalibai ku karanto mana suratul falaq bayan ta'awizi da bismillah saka muku da alkhairi Allah ya albarka a cikin iliminku da karatunku kuma Allah saka ma iyayenmu da alkhairi Allah saka ma malamanmu da alkhairi Allah ya tsare mu ya tsare mana ilimin mu malam yace abinda ake ce ma neman tsari shine neman tsari da kariya daga abin ƙi Allah subhanahu wata'ala ya ce ƙul a'uzu bi rabbil falak annabi sallallahu alaihi wasallama ce da su ina neman tsari ga ubangijin safiya shine Allah waya rici safiya Allah to kai Allah ubangijin safiya ka tsare ni ya Allah min sharri ma khalaq Allah ka tsare ni daga sharrin abin halitta ma'abucin sharri an gane ko ka tsare ni daga sharrin ma'abucin eh daga sharrin halitta kuma ma'abucin sharri ka san a cikin halittun ma akwai take da sharri eh min sharri ma khala daga sharrin abin da ka halitta kuma ma'abucin sharri suna nan masu yawa dan uwa musulmi to Allah ka tsare mu ubangijin sahiya Allah ya tsare mu ubangijin halittu Allah ya tsare mu daga sharrin halittu masu sharri masu makirci Allah ka tsare wa min sharrin gasikin idza waqab wa min sharri gasikin idza waqab Allah ka tsare mu daga sharrin dare yayin da ruho dan uwa musulmi akwai sharrance sharrace masu yawa a cikin duhun dare yan uwa musulmi ki rinka kokarin karanta waɗannan surori suratul ikhlas falak nas ayatul kursiyu da neman Allah ya tsare ki akwai sharrin abin halitta ki nemi tsare ki akwai sharrin dare akwai sharrin aljani duk waɗannan ayoyi ikhlas falak nas ayatul kursiyu za ka samu tsaro daga Allah wa min sharrin nafasati fil uqad Allah ka tsare ni daga sharrin mai tofi a cikin kullin kyalle to mata kin san dan baka Allah kiyaye wannan kuma mata yi a tsoron Allah masu zuwa gurin bokaye da masu buga ƙasa sai a yi wani abu a zo a toho abin sai a samu daidai gurin sai a kulle an kulle an kulle kake nan i to sharrin mai tofi a cikin kullin kyalle Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu da yaran mu Allah mu da zuriyar mu Allah ka tsare mu Allah Allah kai ne mai bada tsaron wannan Allah ka tsare mu ya Allah Allah mu ba kowa bane muna kaskantar da kai a gare ka mu da zuriyar mu da almajiran mu da ƴan musulmi Allah ka tsare mu sharrin mai tofi a cikin kullin kyalle Allah ka tsare mu yau kuma tofi a cikin kullin kyalle da suke kulla sharri sun raba dan uwa da dan uwa sun raba uba da ɗa sun raba aboki da aboki sun raba miji da mata sun raba malami da almajiri sun raba mai kuɗi da ɗan gida sun raba masu iko da talakawa min sharrin na fasati fil uqad sharrin mai tofi a cikin kullin kyalle Allah ka tsare mu wa min sharri hasidin idza hasad to wannan kuma illa marahim rabbi Allah ka tsare sharri mai hasada yayin da ya hasada ka san matsalar mai hasada kullum bai rabuwar bakin ciki wa duk mai hasada wallahi in kina yi ma hasada ki tuba ki dawa ma Allah ya yi miki hasada azima in kina hasada ma ki wasa dan in baki wasa hasada ba ba ki rabuwar bakin ciki kullum ka san wani zai ce malam to kaman mi ya kamata an kawo misali dan ma'ana ta wuto karara idan ya ganka ka canza riga eh mai kyau ko hula mai kyau ko ka canza babur ko ka canza mota sai bakin ciki ya kulle shi a ciki beso hasada ke menene hasada mutum ya yi gurin wata ni'ima da Allah ya ma wani wannan ni'imar ta lalace da tarwatsi ita ce hasada ɗan uwa mutum ka yi gurin wata ni'ima da Allah ya ba wani wake ba da ɗaukaka wake ba da ilimi wake ba da jagoranci to kawai ka rinka bakin ciki da Allah shine mai raba na ruka samuna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya abinda wannan zaki ciki rayu ko ki sha ko ki sa ko ki taka Allah ya ce shine mai kasawa shine mai raba to ya riga ya bawa ne tashi kai maka roƙa wurin Allah Allah ya hore mishi ya sayi mota ya sayi gida ko ya gina gida ko kana hasada shi ko ya sake riga ko takalmi to shi yasa malamai suke cewa mai hasada baya rabuwa da bakin ciki duk lokacin da ya ka samu ci gaba to wannan bakin ciki zai dira mishi a zuciya in makarantar ka ce yaga an zo an gina maka fasali ya kona bakin ciki in ɗaliban ka ya gani kullun karuwa suke hasada bai so sai abin ya kulle shi a ciki daga yazo in ya kiwo zai wuce in ya diba ya ga Allah ya ka bayin shi ya aje ba dabaran malam bace ba yake malam bace wani abu ne daga Allah to sai ga yana hasada baya so yana bakin ciki manzara ma alayhi salatu wassalam ce kar ku yi hasada kusan ita hasada tana cinye aikin mutum ne na kirki eh tana cinye aikin ki na kirki kina mushi hasada yana ci gaba eh ce kuma ana daukan aikin ki na kware ana dora mushi ana kara mushi eh sallaki mai kakkuyi hasada hasada tana cinye aikin mutum ne kamar a tara mushi wato icce ne karmami a kawuta a kunna haka take cinye aikin ki na kirki wa min sharri hasirin idza hasada daga sharrin mai hasada yayin da ya hasada kenan kadda ku yi hasada shi nake so in kawo kadda ku yi hasada yan uwa musulmi mai hasada bai rabuwa da da bakin ciki shine nan Allah ya ce wa min sharri hasidin idza hasada daga sharrin mai hasada yayin da ya hasada sai suran mu ta gaba ita ce suratul nas ku karanto mana suratul nas bayan ta'awizi da bismillah suratul nas Aha. Yawa. Yawa. Allah saka mana da alkhairi. Wannan tunatarwa Allah ka sa muna yi don kai ya Allah. Allah ka rawa mu da talauci da ƙaƙa na kayi. Allah ka tsare mu da sharrin masu hasada. Allah ya ce, Ƙul annabi ce da su, a'uzu bi rabbin nas ina neman tsari ga ubangijin mutane Allah ya tsare ni eh duk wani mutum wanda zai maka sharri ko ya maka makirci to kana neman Allah ya tsare ka annabi ce da su ina neman tsari daga ubangijin mutane ya tsare ni daga mutane masu sharrance-sharrance malikin nas mai ikon mutane shine mamallakin mutane maliki yawmiddin kuma Allah shine mai ikon ranar sakamako dan uwa wanda ubangijin da zai saka maka da abin da ka aiwatar a rayuwarka ya cancanta kai tsoronsa hmm. don shine maliki yawmiddin ya cancanta kai tsoronsa abin da ka gabatar na rayuwanka gabaki daya ranar alkiyama za a so maka wa alfa kullu salihatin ataha wa sayyi'atin janaha fil kitabi to mm ya saka miki in alkhairi ne a shari a rubuce in sharri ne a shari a rubuce Allah ka tsare mu da sharri Allah ka tsare mu da makirci Allah ka tsare mu da hasara da bakin ciki ilahin nas abin bautar mutane shine Allah ya tsare mu min sharri waswasil khannas Allah ya tsare daga sharri mai wasiwasi mai linkaya shine shedan an ce linkaya mai shiga wanda zai shiga cikin jikin dan adam shine shedan to kina neman Allah ya tsare alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wannan da ke sanya wasi-wasi a cikin kirazan mutane min aljinnati wan nas na daga aljani da mutane Allah ya tsare mu ‘yan uwa musulmi ka ji waɗannan surori da malam ya kawo maka a cikin abin da ya shahi al'isti'aza neman tsari ka nema Allah ya tsare ka ka nema Allah ya kare ka daga dukkan abinki abinkin nan a tare da kai ne ko a tare ga iyalanka ne ko a tare da ɗalibanka ne ko a tare da jama'arka ne ko a tare da ƙasarka ne ko a tare da al'ummarku ne dukka ne ma Allah ya tsare ka mai ba da tsaron mai tsarewa shine Allah yanzu ana idan aka kawo 'yan sanda ana suka zo suka tsare mu ana idan mala'ika zai sallama ya ɗauki mu suna iya karewa ba su iya kare ba su iya kare mu ashe tsaron Allah shi ne gaba da tsaron kowa an gane ko ka nemi tallabi da agaji na tsarewa ta Allah ka huta da ɗan'uwa musulmi himaya kariya ta Allah a matsayinka na musulmi ka nemi kariya daga Allah to akwai ayoyi da hadisai waɗanda suke karantar da mu addu'a ta neman tsari muka muku suratul ikhlas karin karanta ta suratul falak karin karanta ta suratul nas karin karanta ta ayatul kursi karin karanta ta shi yasa don ka gane ka nemi tsarin sahiya da dare da marece sai aka sunanta mana duk salolinmu na farilla idan mun kare su to akwai wannan azkarki akwai wannan zikirorin na neman kariya na neman tsari a wurin Allah idan sallah azawar ce kika yi kika yi sallama bakin astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram kin yi su kin kare kin subhanallah 33 alhamdulillah 33 kin cika la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa la kulli shay'in qadir wa innan dai azkarki na bayan sallah to sai aka sunnanta miki ki karanto qul huwallahu suratul ikhlas daya falaki daya nas daya ayatul kursi daya idan azhar haka nan la'asar daya daya magariba a nan gudun sai aka sunanta miki ki yi su uku ikhlas uku falak uku nas uku ayatul kursiyu Allahu la ilaha illa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm hayya zuwa karshe ki uku haka nan sallar asuba ki uku duk neman kariya ne kike yi daga Allah a cikin dukkan wurin nukan ki al'uwa musulma sallar magariba uku sallar asuba uku sauran salloli kuma ki su so ɗaya ɗaya da niyyar fatan Allah ya kare ki daga dukkan wani sharri daga dukkan wata hasada daga dukkan wani makirci daga dukkan wani bakin ciki da kullen-kullen da za a yi don a tarwatsa ki a lalata ki ko a lalata ka ko a tarwatsa ka ina ganin yau darasinmu zai tsaya akan waɗannan ababen guda birak al-isti'ana da al-isti'aza muna fatan abin da aka shi mun yi daidai wannan ba hikimu bace ba dabara mu bace daga Allah kuskure da aka ji daga shedan ne muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kankare mana kurakuran ya kankare abin da ke kuskure ya tabbatar da abin da ya tabbata cikin littafin Allah alkur'ani mai girma da sunna ingatatta ta manzo sallallahu alaihi wasallama karkashin fahimta ta salafi salih magabata mazan jiya na kwarai kuma Allah ya sanya mana ikhlasi Allah sa muna yi wani faɗakarwa da tunatarwa don Allah ɗalibanmu mu da su duka Allah ka taimake mu Allah biya bukata kowa ta alkhairi wanda ke cikin tsanani Allah ka yaye masa Allah taimaki makarantunmu subhanaka lahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima kamilul majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izza amma yasifun wa salamun